بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله فإن أعداء الله لهم اعتراضات لهم اعتراضات لهم اعتراضات كثيرة لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل على دين الرسل يصدون بها الناس عنه يصدون بها الناس عنه منها قولهم منها قولهم نحن لا, نحن لا نشرك بالله نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يرزق ولا ينفع ولا ينفع ولا يضر إلا الله ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأن محمدا وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر فضلا عن عبد القادر أو غيره أو غيره ولكن أنا مذنب ولكن أنا مذنب والصالحون لهم لهم جاه عند الله والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم وأرجو من الله فيهم فجاوبه بما تقدم فجاوبه بما تقدم وهو وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت يقرون بما ذكر ومقرون بأن أوثانهم ويقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة وإنما أرادوا الجاه والشفاعة واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه ووحيه وإن قال هؤلاء الآيات وإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام نزلت في من يعبد الأصنام وكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام وكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم فجاوبه بما تقدم وإنه إذا أقر أن الكفار فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصروا وأنهم ما أرادوا ممن قتلوا إلا الشفاعة إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعله ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار فاذكر له أن الكفار من يدعو الصالحين منهم من يتقلد من يدعو الصالحين والأصنام من يتوكل من والأصنام ويد قليبنا إيه إيه فاذكر له أن الكفار منهم واذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام من يتوكل والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب جيد هذا يجد سوى وأما الجواب المفصل وانت أي جواب اللي مجمل هو وانا ما نشك إن كما ذا أضوء أكل جوابي واندي إذا منتو مفصل دكي دكي وانا ذاك بيان إنسا أحيلي يكي جواب فإن أعداء الله للي مكيها الله لهم سنة اعتراضات شيني بانغرا عينهم شبهوهي ما اعتراضات شيني شبهوهي لسكي بجرى ورسول mutum zai sai ga kawo abu kaza sai sai ai kaza ne kuma an yi kaza ai in ka ce a ai kaza ne kuma ai kaza ne shi ne ai idirabat ka ce kaza ya sai ta bujiro ka da wasu ababe wanda baka yi tunanin za su iya zo maka su ba da su ba kafira kuma na ce masu yawa ala dini rusuli akan addinin manzanni kuma suna yin haka ne ya suduna bi annasa anhu domin su kange mutane game da addinin manzannin sai su zo su rike kawo shubuha a cikin addini min hada da cikin kaulun faɗarsu na'u la mushriku billah kawai malamin sufiya ko wani sufi sai ce ga mu mu shirka ga Allah sai ce bal nashhadu mu ai mun shida annahu la yakhluq ba mai halitta sai Allah ko la yakhluq ba mai halitta sai Allah wala yarzuqu ba mai arzuta wa sai Allah wala yanfa'u ba mai amfanar wa sai Allah wala yadurru illa Allah ba mai cutar wa sai Allah wahdahu kuma shi kadai la sharika lah ba shi da abokin tarayya wa anna muhammad ko mun shida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku baya mallaka wa li nafsihi ga kansa nafa'an wani amfani wala darra ko cutarwa fadlan balle kuma aje zuwa an abdul qadir zuwa ga abdul qadir jilani to ya ce wa gai aw gairi ni ma da yake ga irin su shek ibrahim inyas shek ahmad tijani duka da zaka zasu zai shiga domin su magana ce akan waliyi wani zai zo cewa ko kuna cewa mu mushrikai ne mu mun yi imani da Allah mun yarda Allah shi ke saukar da ruwan sama shi ke fitar da tsirrai shi ke kashewa shi ke rayawa kuma annabi Muhammad mun yarda cewa baya da wani amfani a hannunsa ko cutarwa balle ko mu zo zuwa ga shehun nan walakin sai dai mutum zai ce ba kawai ana muzlimun ni mai laifi ne kaga ya kama ya saki hanya ko ana muzlimun ni mai laifi ne wasalihuna amma su su abu da qadir jilani irin annabawa lahu jamun inda Allah suna da matsayi a wajen Allah sai su ce maka to ko kana musu ne haka ba su ce maka in ka ci ka ce kana musu ba za ka ci kana musu ba ba wanda yake da yake musu akan cewa annaba basu da matsayi babu annaba su da matsayi sai dai babban inda za a samu ala shine abdulkadir jilani da shi irin su shekar ahmad tijjani da irin su shekar ahmad ibrahim yas sai a nan gurin za ka zo ka ce nan gurin kuma bayan kasancewa allah ya karɓi rayuwarsu mu ba za mu su shida ba muna musu kyakkyawan zato ne kuma za mu musu addu'a amma bayan wannan babu wani alfa da suke da shi a wajen mu Allahumma sai dai idan sun karantar da addini kuma karatun ya kasance shi ba ya dace da fadar manzon Allah da Al-Qur'ani amma bayan wannan babu wani alaka da su to wannan in ya zo nan zaka yi gaba zaka shi domin idan ya gama maka annabawa da waliyansa to nan ka yarda kuma nan matsalar kidan annabi ya kamata kai tafsiri suka ce a ba na shakka cewa lalle annabawa suna da daraja ko ba ku ba ku mutu a kai sannan kuma su waliyai da yanzu da wanda suke da muna musu kyakkyawar da ne amma bayan wahayi ya yanke irin su uwe su kan ne wali ne da yawon manzon Allah su abokar da ku Uthman da su Umar da sahabban manzon Allah wali ne da yawon alqur'ani amma duk wani wanda zai biyo bayan su saboda kamar jira sun zo bayan manzon Allah Ibrahim in ya sa zo bayan manzon Allah Ibn Taymiyyah ya zo bayan manzon Allah irin bangare su Ibn Qayyim Jawziyya duka sun zo bayan manzon Allah dukkan su ba wani ɗaya da muka isa mu yanke masa cewa dan aljanna ne idan ka yi kuma ka saba wa Allah kisa wannan har ahli sunna kaga ibnu taymiya duk matsayin sa akan ilimi baka isa ka buga kirje kace dan aljanna bane in kai har kai gaba gadi game da addinin Allah to shikenan shubha malami kawo sai ya cewa wasalihuna bayi nagari lahu jahun inda Allah suna da matsayi a gun Allah wa atlubu min min Allah bihi to ni kuma ina neman matsayi da daraja da kamun kawa ta hanyar su waliya shi da kake gani in mun zo faduwa sai mu ambata suna amma mun san cewa waliyan nan ba su kashewa ba su rayawa amma mai amfani da mai matsayi ya kai ka gurin zuwa ga ubangiji kamun kafa ne daga wajen wani mai daraja sai ba shauka kai yanzu ka isa yanzu ko gwamnan garin ku ka isa kawai kai tsaye ka je ka ce ka rasa ubangiji sai ka yi sai ka nemi wasu wasa'il wanda za su kai ka gurin gwamna shugaban kasa ba baka isa ba to sai ka baka haka yace to wajen ubangiji ma baka isa ba kai sai ka je gaban kasa kaga ai kuma kana da ayoyi sai su rusa wani abu kowa da ayoyi shi yasa karatu yake da amfani kuma ka ce ba kuma wannan kiyasun ne ba alfarik kuma farik ma ba karami ba domin idan ka gama Allah da gwamnan garin ku ka ci zai ci ubangiji Allah da aka ce ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur kuma kuma shi da gwamnan garin da zaka zo kana tura bai a shirki a kallon ka bai kuma kana zage shi a zuciya ne kana tura bai a sarki rike masoyi shi ne kana dariya kawai ubangiji ka wasu hankali ce wannan wulakar ta Allah ne kaga shi zaki sai karatu duk mutum da ya gashi zaka ko zaka zaka sun sai da bazan zai kira bai shine ma da yake cewa yake cewa fajawudu amsa masa bima taqaddama game da abin da ya rige ya gabata a baya wa huwa shi ne annal ladina qatalahu lalli waɗanda qatalahum rasulullah manzo Allah ya yaka mukiruna sun tabbatar bi ma zakarta abinda ka ambata kai ba wa Allah ka ce ka yarda da Allah ka yarda da zan Allah man zala bi alfanarwa amma kuma ka mun ce Allah ce wala in sa'atahum man khalaqahum la yaquluna la yaquluna to ai Allah ya riga ya ce cewa zasu ce Allah ne ya halicce su to shi ne ma yake cewa mukiruna bi ma zakarta wa muqiruna bi anna awtharan kuma sun tabbatar da cewa gumakansu la tudabbiru shay'an ba sa gudanar da komai ta ce ma na abudu mai illa yuqarribuna illa zulfa ko da su kusantar da mu zuwa ga Allah hatta buda wannan mai bautan buda da wannan alloli masu kai da yawa da wasu waye dukkan su san ba alloli da wasu suka yi sai tunanin su waɗannan wai wasu tsarkakakkun wasu waliyai ne a bayan su amma an gasu sai su roƙi su kuma wannan sai su kai bukata gurin Allah amma dukkan wani mai bautan wani Allah ya san cewa Allah shi kadai ne kina kaga wannan da wanda zai kira shehu ko annabi da wanda zai kira gunki duka ba bambanci in dai ka ɗauki wani bawan Allah ka sashi tsakiyar tsakanin ka da Allah wannan ya zama ka gunki to shine ma da yake cewa wa inna ma aradu jaha wa shafa'a su ba ai mushrikan abinda suka nema sun nemi matsayi da kuma samun ceto وقرأ عليه كما كرنت مسا ما ذكره الله أبدا الله يأمت في كتابه أتكين لتافنسا ووضحه كما تقول بالشيء لي فهمتا فإن قال إذا يتشي هؤلاء الآيات وأنا آيوي لككاو مني ولئن سألتهم ولئن سألتهم sai su ga ai wannan ayoyi fi man ya abu da asnam ta sauka ne ga wanda suke bautar gumaka ni kuma na bautar gumaka wani ya ga ya ga ba gama haka sai ce su shehunnai a afon su lata da uzza gumaka ne ni kuma shehu na bagunki ba ne to ya za a ga kamar ka yi kiyasi ka ce ina bautawa gunki alhali kuma na ayoyi suna sa kan gunguma ka fa kai ba ta ji aruna salihin yaya za ka sanya salihan bayi misal asnam irin gumaka am kai ba ta ji aruna anbiya'a ko kuma ta da kaka za ka sanya annabawa asnam su zama gumaka fa jawibu bima taqaddama da ce tsara amsa musu abin da ya gabata babban ilimi anan sai ka ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai shi daraja zai ce a'a akwai wanda ya cancanta in ya kamata a roƙa bayan Allah in ya kamata saboda maza da zai ce a'a to maza da zai cewa la'anatullahi ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid maza Allah har ya mutu wasiyar ta karshe ta yake la tattakhidhu qabri wafna yu'bad kenan kaga magana ta mutu a yi shi yasa ake so a hada ce nasoshi daga mutum ya zo ku shigo ake shi to manzo Allah ya hana ya ce kuma tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudu saboda sun mai da kabarkan annabawa su a matsayin gurin roƙon roƙo ko makamancin to shine ma dake cewa fa innahu idza aqarra anna al-kuffara idan ya zama to ya tabbata cewa ko kafirai ya shahaduna sun shaida bi rububiyya da kadaituwar Allah bangaren halitta da gudanarwa kulli hadi da dukkan su ya tabbata na Allah wa annahu ma aradu ko su suna fata ba mimman kasadu ga wanda suka nufa da illa shafa'a kawai sai shiga walakin sai dai arada an yi fadai ka bai da fi'ili iya so ya bambanta tsakanin aikinsa wa fi'ilihim da aikinsu bima zakarahu gaba da abin da ya aikata ya ya ambata to bar ta fadkur lahu ambata masa annal kufar lalle kafirai min daga cikin su man yada usali yana akwai masu bautar mana da tabayi kuma kaga kira tunda ya iya shago ya ci wadancan bautar kuma ka suke to ma da ce kogo masa da bangaren kuma cewa a cikin mushrikai da manzan Allah ya yaƙa kuma Qur'ani ya tabbatar cewa mushrikai ne akwai wanda suka rinka bauta wa kowa mana da tambaya su wane ne a daga cikin wanda suka bauta mana da tambayi akwai kirista ko amma da suwa dala ce eh eh wa qalu la tadharunna alaha wa la tadharunna wadda wa la yahusa wa yauka wannan sunan suwa ne sanan bayi dukkan su wani bayi ne da kirki babu ɗaya wanda Allah zuwa kyawa zai kama shi ce wani ɗan wuta da ke saboda an bautar ka saboda bisa ba su yi umarni ba to ma na kaga ka ci mishi to a yanzu ka hotunan shehunar bai sawa a yi makaron da su ko ka zo gaban wani shehu ka karo ke shi ko ka ji kan kabarinsa bakka da bambanci da wanda ya bauta wa wadda da suwa da ya gosu da ya ofat nasara ba bambanci asali ma waɗancan sun yi na kan tarihi mai kyau domin duk wanda zai zo shi a bauta masa malam ana neman tsago da annuna shi shi da alam malam yake cewa kenan daga cikin kafirai an lufu fara minu bayyana kusurin akwai masu bautar maragatan bayi wal asnama da gumaka wa minu daga cikin su kuma bayyana kul auliya akwai masu bautar waliyai alladina qala Allah fi man Allah ya faɗa game sha'anin su ulaika waɗannan alladina sune wa yad'una suke ainihin kira suke roƙo yabtaguna suna nema ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu alwasila tsani kawai su fama suke duk inda suka samu wani abu da suka rike sai su tashi a matsayin tsani ya zama to musu ayyuhum aqrab wane ne wai zai kusantar da su zuwa ga Allah wane ne mafi kusantar da su zuwa ga Allah shi yasa zaka ga hatta da tariqun mada aiki zaka ga tariqan tijaniya yau idan aka ce mutum zai bar tijaniya to babban tashin hankalinsa shine akwai mummunar addu'a ta shehunsa akan cewa duk wanda ya shiga wannan ɗariƙa ta mu kuma ya huta to Allah ya gama shi da bala'i kaza bala'i kaza kuma yana a cikin da masa abu duk wanda ya gama masa abu da shi abu da masa shi za ka gani wani iya ganin abin da ke gani amma yana tsoron addu'a shehu ba abin da zai sarrafa da albarka in kawo ta kawo ka shiga harkar ka ba abin da zai same ka sai albarka bai wani addinin mu na Allah ne balmar ba sannan kuma bangaren qadiriyya su ma kaga baka isa ka fito daga qadiriyya ka koma ainihin tijaniya ba to tsakanin su ma to babban abin da ya gobe muni har yau ka je ka tambaya ka ji ba za ka taba ganin ba muqaddami ɗayan ɗariƙa da yake bada ɗariƙa to din salahantakar malaman gari ko na unguwa to a ɗariƙa tijaniya haramun ne ka tashi ka kai ba wani wani wanda ba ɗariƙa tijaniya ba yake ziyara wani shi wani a cikin littafin su duk wani ɗan ɗari aka yi ka tambaye shi ya halatta muƙaddami wanda yake ba da ɗariƙa tijaniya ga wani babban malami irin su malam amadu ko irin su malam ainihin malam malam munir ko musamman wanda ba tijaniya suke ba to amma shi wanda bai ɗariƙa tijaniya ya tashi ya kai wa wancan malamin da bai ɗariƙa tijaniya ziyara ya halatta zaka ji a ce a mamnu ne a rubuce ki a cikin littafin shi kaga irin wannan zai sa ka rabu da alkhairi da yawa a cikin addinin ka da makamancin wannan to amma kaga mutum kuma wanzu abu na uku a ce to dukkan wanda suke ɗariƙo ga baki ɗaya a zo a haɗa kai yan ɗariƙar tijaniya su haƙura su zo su da yan ƙadiriyar tunda dukkan su kowanne shehu ne suke bi kuma yarda ne sun yarda ba za su yarda ba ko kuma a ce su yan ƙadiriyar su bar ƙadiriyar su zo su ba ainihin ɗariƙar tijaniya ba za su yarda ba tun da akwai matsala wa Allah ya aiko annabi Muhammad to dukkan waɗannan shugunan a shawa musu lahiya addinin da sa'abuka suka suka tsira a jiya a ɗauko shi a bauta wa Allah ƙarƙashin sa na masu yara ba za su yarda ba to shine matsalar sun zuciya kenan to shi yasa kaga a yau a duniya kada ka ce wai kai ɗan izala ne kada ka ce kai ɗan salafiya ne kawai abin da yake gaskata ainihin aƙidar da shine kawai a ga rayuwanka ka haɗuwa ta akan alƙur'ani da sunan manzon Allah بغض النظر سكاته مثلا إيه إذا لك يسلا بغض النظر سكاجي وين حلقات علمية نوع إذا إن بي ككرن شكرة أكون فهمت أنا هي ko a wani ƙauye kake kake bauta wa Allah ƙarƙashin Qur'ani da hadisi na sahih Bukhari sahih Muslim musulmi sunan da kuma ahli sunna sunan da kuma duk da kake zaga ila Allah abin da wasu suke bisa fahimta a yanzu ko sai a ce a ai ba mu gani shi a wasu amma sai ahli sunna wannan gauta ce in kai haka kai karatu zai karatu ba ba shi ibn da ka fahimci sunna dole ga je an ganka masallacin ahlus sunna babban abin da za a yi ka zama to sallar ka dai irin sallar manzo Allah ce masallacin da kake salla ya zama to in kai da limamin ya zama to sallar irin sallar da manzo Allah ne ya koya kake yi wa mutane in kuma unguwarka wani malami ne ka tabbata cewa wannan malamin ko ba a izala yake ba amma iya bibiyar sallar manzon Allah to wannan shi ma in ka bi shi kake sallah kai kai ahlus sunna ne kai masa babu wanda zai tura wani abu ne da yawa wanda mutane a yau su fahimta ba a bangaren abin da shi ake kuma a nan ne shi ɗan yanzu ya tarko teba matasa kawai a wannan abu yan izara suke yi tunda izara suke zo riba ne aka sassa shi ke na gaha ai nan yan izara suke ɗage wando ɗage wando kafin a haifi izala kafin a kawo izala haka shi ce sunan manzon Allah barin gemu kafin a san za a yi izala wani ita sunan annabawan Allah bangaren sallah lura da rana manzan Allah ita yayi kuma sahabbai ita su suka yi kuma bayan manzan Allah mai haka aka yi ta yi aiki da agogo baya cikin karantarwa ta addinin Allah Allah bai Allah bai alakantar da sallar ta kowace ta lokaci guda biyar ba da agogo to agogo ta ce maka kare akan cewa rana ta zo lokaci kaza daidai kaza karfe kaza ne mun sa sallah a lokaci kaza kuma tana tabbata za a doke wannan lokacin a kai shi wuri kaza amma ka duba gani da mutane suka rike bid'ar agogo ƙarye bid'a haiza da nake cewa kai ko kai da dan bid'a ba sani ba kana ta wanda daga bid'a sai kuma da dan bid'a wai rike asali wanda yake kula da rana shine ahlus shine wanda yake asali shi kuma shine wanda yake shine dan gargajiyar mara shi in gargajiyar ce ake takawa ita domin wanda ya rike abin da manzo Allah ya yi na can asali shine wanda bai ba ruwan shi da manta amma kai gaba garin manta ga sai kawai dole dole sai manta to kuma amma magariba ta ba su mamaki a yanzu da muna magariba karfe bakwai yanzu da kuma nawa shi da masu da abba mun cinar to ita ma ce baka yadda sai irin kaza amma a zama kullum bici kaga wanda babu dace da jahilci da karkashin kara to shi da wannan muna tambaye yan uwa duk mutum in ya gama irin wannan shubhar kada ka lokaci a dole sai mutum ya yi intisabi zuwa ga wata firka ko wani abu a'a in dai za ka karanta alqur'ani karantawa ta fahimta kana tadabburi akan ayoyinsa in dai za ka rinda sallah a lokacin da manzon Allah ya yi umarni ka koma risala ka koma bangaren littafai na fiqh ka koma bangaren abin da ya shafi dukkan hadisan manzon Allah sannan idan kaga mutum rayuwarsa rayuwa ce irin ta alkur'ani halaye shi kyawawa duk inda yake ahli sunna ne kuma wani jama'a babu wai cewa sai ya je masallacin ahli sunna kuma ka mutum kai kuma da zaka dauki akidan cewa ai wani shi ba magana shi a masallacin ahli sunna kaza kaza sunna shi ta ƙarya ce kuma kai kuma kai karatu ba ya kamata mu san wannan mu fahimci wannan kwarai da gaske zai taimaka mu kwarai da gaske shi dangane kanka zuwa ga jama'a ta ahli sunna da ganin ka masallatansa saboda babban alkhairi guda ne shi ne a yadda Allah ya karɓi rayuwanka sanin ka zai amfane ka game da ɗan uwa domin akwai hadisi manzo Allah dai wanda ya mutu aka samu mutum 40 ko sama da haka 70 suka tsaya akan gawa suka ringa cewa Allah maghfir lahu Allah marhamu zai samu cetan su cetan su ga rabanin babban alkhairin da zaka samu shine wannan domin sun sani za a samu wanda suka san tauhidi su tsaya akan gawan sannan kuma zai bayo wajen yi maka sitira da komai a maka irin ta mai ta sunan manzan Allah wannan shine amfani da dangane zuwa ga mutanen kirki kuma shi ma nan bangare in kuma haka bai samu ba kada kallo yan gargajiya za su yi gabas da gawanka ba yadda ka iya kaga ana ta bid'o imani abinda manzan Allah ya koya a cikin kawai ba ɗaya da za maka wajen sallar gawanka ba ɗaya da manzan Allah abinda manzan Allah ya umar wallahi liman wannan da yawa wanda suke sallar gawa na rantsi da Allah da ka tsira su da yawan su ta ce a kabar farko mai ake karanta wallahi da sani kuma wallahi aiki suke nan kawai ra'ayinsu ne suke saboda karatu ne a goyi neman gawa da yawa wani wallahi malam akhdari bai iya koya maka shi ko amma ya rashi ne mamun gawa ne ango akwai limamin da zai zo ya wuce kabara ya kabara ta biyar ya rasa inda zai sa kai shi ya yi Allah ko ya yi hudu ya ka ta biyar kawai in bar da suka suka ce assalamu alaikum suka yanke wallahi gawar da ake masalla ina tare da ita muna bayan limamu sai ya je kabara ta biyar da ya ce Allahu akbar kawai wani yan barki Allah ya suke assalamu alaikum suke sallama kawai limamu shi ba ce assalamu alaikum aka ji aka ce mer aka ce kawai kawai ya shi kawai ringa mana shirme kawai wannan wannan abin da ke wanda ke wa mahaji da cikin girma shi kuma da bada dala ana iya bakwai ana iya biyar duk ya da bada wani ya sami ba zuwa yake cewa bi ta'lamu annaha sunna dan ta yi bakwai ba dai bane to amma irin waɗannan abubuwa sai a hankali duka mafi yawa lahi rashin karatu ke kawo irin wannan abuwa ko kalwale mai yawa a tare da mai wari wanda kawai in za mu ta magana abun ba zai ba zai ba zai ba zai shi mana ba zai sha ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi